بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، يوم goma ga watan Rabiul Awwal hijira ta 1338 kuma goma ga watan 12 shekara ta 2016 ta miladi a darasi na 18 insha Allah za mu tashi a cikin sahih Muslim na'am
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله babu tahrimi qatl al-kafir ba'da an ba'da qawlihi la ilaha illallah babu haramcin kashe kafiri bayan wato furcin sa fadan bayan fadin sa ga la ilaha illallah kun ga haka imam an-nawawi ya aka da babin ko to ku ji inda ibn shi kuma abu awana ya kulla babin dan nuna muku misali ah, ku gane cewar tabbas cewar tarjamar abuwa ba musulmi ne ba abu awana shi ne ya yi ya yi mustaharaj a kan sahih muslim duk da yake dai unwanin nasa ne shi ya kamata ya da littafin sa ne sai ya ce babu bayani haqqi dima'i man yuqirru bil islami min al kuffari fil muharaba babu bayanin tsare jinin wanda ya yi ikirari da musulunci daga cikin kafirai a cikin halin yaki wa in kana iqraruhu taqiyatan ko da ikirarin nasa da yayi taqiya ne ya boye ne wa dar'il qawadi anhu da kuma dan ya ije wato a kashe shi a dauka wato a yi kisasi a kansa ba da iqrarihi fi ma asaba fi kufrihi wa muharabatihi bayan iqrarinsa da abin da ya aikata a cikin kafircinsa da kuma ya kasa da ya gamsu wala yufattashu batinuhu da kuma cewa ba za a binciki batininsa ba wad dalilu ala anna al mu'min da kuma dalili akan cewa mumini yakhruju min imanihi yana fita daga cikin imaninsa idan a ƙallar mutsirra bil islam in ya kashe wanda ya yi kirarin musulunci amma ba ana nufin ya kurji min imanihi ka fitar da yake fitar da shi daga cikin milla ba shi ma nan ya magana ta tana bukatar tawili na'am
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء na'am قال وحدثنا محمد بن رمح layin shine ibnu sa'ad a cikin musnadin nan na'am وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب متقارب kun ga wannan gaddar imamu muslim نعم yace wallahu mutaqarrib نعم ya nuna kan cewa akwai sabanin lafazin amma suna kusa da juna
قال أخبرنا الليث عن ابن الشهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عن عبيد الله عن عدي
an ubaidillah ibn adi نعم ابن عدي بن الخيار na'am عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا المقداد ابن الأسود مقداد لقب لقب سريع ما سننسى عمرو ابن أبي ثعلبة نعم نعم أنا ce masa ibn al-Aswad ah, alkunya ne zuwa ga wanda yayi tabannin sa a cikin jahiliya نعم sai ake nasabta shi zuwa gare shi to kaga amma sunan haka ya bi shi tunda abu ne wanda yake tun cikin jahiliya ake kuma ya shahara da wannan shi yasa sai ba a canza ba ake ce masa Miqdad ibn al-Aswad na'am قال يا رسول الله yace ya rasulullah أرأيت إن لقيت رجلا من الكفر ka bani labari idan na haɗu da wani mutum daga cikin kafirai فقاتلني sai ya yaƙe ni فضرب إحدى يدي بالسيف ya hayya- hayya wato a- a- ya sari ɗayan hannuwana da takobi فقطعها ya yanka mu- ya yanka hannu ثم لا ثم نادى به sannan ya ne sannan ya fake mu ya fake daga gare ni da wata bishiya فقال أسلمت لله yace na musulunta saboda Allah أفأقتله يا رسول na kashe الله shi ya rasulullah بعد أن قالها bayan ya riga ya faɗi wannan kalmar cewa aslamtu قال رسول الله صلى sai الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace لا تقتله kada ka kashe shi
قال فقلت يا sai رسول nace ya الله rasulullah إنه قد قطع يدي ya fa yanke hannuna ثم قال ذلك sannan ya faɗi haka bayan ya riga ya yanke hannun أفأقتله ba na kashe shi ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا sai تقتله manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka kashe shi وإن قتلته in ka kashe shi فإنه بمنزل- بمنزلتك to yana cikin matsayinka قبل أن تقتله tun kafin ka kashe shi ya zama masu maddam نعم kamar yadda kake masu maddam وإنك بمنزلته قبل أن يقول kai kuma kana matsayinsa kabla an ya kula kalimata hullaki qalaha kamar yadda kalmar da ya faɗa shine halalun dam sai dai manzilar da ake nufi ta fuskar dam ne ba wai ana nufin fa innahu bi manzilatika ba shi musulmi ne kai kuma wanta bi manzilatihi kai kafiri ne eh saboda kada a amfani da wannan a kafirta mutum da laifi shi yasa kaga malamai suka yi wannan ta'alimi suka ce fa innahu bi manzilatika ai ma'sumad dami wato wanda yake an tsare jininsa shine matsayi kuma da yace fa innaka bi manzilatahu ai ghayra ma'sumid dami me yasa aka ce ma'sumad dam wato bi ma'ana Allah ya tsare shi a a sai da a sai da haƙƙi za a kashe shi fa inda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza qaluha asabu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqiha wa hisabuhum ala Allah kai kuma yace an tafi manzilatihi halalud dam saboda me me yasa ya zama to halalud dam ba ta alƙala idan ya kashe shi saboda yayi kisan kai kisas kuma kisan kai yayi amdan saboda haka kisas ne ko ba haka ba shi ne kaga adalci kenan da musulunci sallallahu alaihi wasallam
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نعم قال أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر شيني هو ابن راشد حاء وحول السند وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري نعم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم القرشي مولاه عن الأوزاعي عن الإمام أهل الشام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي kun ga wannan ya kawo isnadi na farko ya kawo isnadi yamani ya biyar da shi da isnadi shami na'am
حاء wa hawwala sanad وحدثنا محمد بن رافع na'am قال حدثنا عبد الرزاق na'am قال أخبرنا ابن جريج ibn Jurayj al-Makki Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj jami'an dukkanin su su nawa ne suka rawaito daga Zuhri ga Ma'mar ga Auza'i ga ibn Jurayj to uku kun ga sai ya fara da al-asanidul aliya wanda yake tsakar sai ya fara da al-asanidul aliya ko da yake a duk isnadin duk ɗaya ne dukkanin su fulafiyat ne zuwa Zuhri na'am عن الزهري بهذا الاسم daga Zuhri da wannan isnadi
أما الأوزاعي amma al-Auza'i وابن جريج da ibn Jurayj ففي حديثه a cikin hadisinsu قال أسلمت لله sai ya ce aslamtu lillahi kama qalan layth kamar yadda layth ya faɗa a cikin hadisinsa وأما معمر shi kuma amar في حديثه a cikin hadisinsa فلما أهويت yayin da na sunkuya domin in kashe shi قال لا إله إلا ya sai ya ce la ilaha illallah kun gani a wannan a- a kun ga ma'amar ya yayi tafarrud ko Ba za a ce ya saba to amma wannan sabani ne duk ma'anan ne saboda haka sabanin da ake nufi sabani da yake canza da yake canza ma'ana ko yayi taqyidin mutlaq ko yayi taksisin am amma kamar abin da zai zo na kamar tafsir da sauransu da kuma faɗan ma'ana wadda take ɗaya ce sai dai lafazin ya saba to wannan ba a ɗaukar su cikin mukhalafa kun ganin ma'amar sai ya rawaito hadisin da ba da lafazin su ba amma da ma'anar domin su ne suka rawaito bil ma'an sai ya ce aslamtu lillah Um, to amma shi kuma ya bayyana cewa ya ce la ilaha illallah wanda ya nuna a cikin wannan kan cewa sawa'un mutum cewa yi na musulunta ko cewa yi la ilaha illallah in dai nufinsa shiga addini za a karba daga gare shi ya shiga inda zai mutu za a yi ba shi hukuncin musulunci bi dalil waɗanda hal aka tura halid wajensu da ya kira su su shiga addinin musulunci sai suka ce saba'a sai suka ce saba'na saba'na wato mun zamanto sabi'awa mun zamanto sabi'awa kuma su a wajensu sabi'awa su ne da suka shiga sabon addini mun shiga sabon addini sun shiga sabon addini so da ka Khalid sai ya- sai ya karkashe su ya ce ai ba su ce la ilaha illallah A- da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu ya sama ya ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid kuma yasa aka biya su diya yasa aka biya diya to balantana kuma wanda ya ce la ilaha illallah na bayyana na'am قال وحدثني حرملة بن harmanatu bin yahya at-tujibi قال أخبرنا ابن وهب abdullahi ibn wahab sahibu malik قال أخبرني يونس yunus shine ibn yazid al-aili kun ga duk waɗannan yan aji ɗaya ne daga cikin ah, almajiran az-zuhri sai lai da yake dan aji na biyu amma sai ya fara da hadisin sa me hikimar da imam Mu- muslim ya fara da riwayar hadisin lai Hmm? menene hikimar da ya fara da hadisin lai saboda dukka a cikin hadisan shine yake da isnadi ali kun ga ya zamanto a nan wajen a isnadi kaga a- ya zamanto a zuhuri a wajensa sai ya zamanto a tabaka ta uku amma a sauran asani din zuhuri yana tabaka ta hudu kun ga hadisin farko kutaiba laid sai zuhuri amma hadisi na biyu kuwa kaga ga ishaq al-hanzali ga abdurrazzaq ga ma'amar sannan ibn shihab a tabaka ta hudu hadisin ibn wahab ga harmala ga ibn wahab ga yunus sai ibn shihab a tabaka ta hudu to saboda haka sau da yawa za ka ga ba wai don saboda ba lallai saboda mazidu bob za su fa- za su yi tasbirin babin da rawi ba sau da yawa abin da yasa sukan duba uluwu sanad Mm, sanadin da ya fi uluwi shi sukan fara da shi kafin su kawo ɗaya sanadin na'am عن ابن شهاب daga ibn shihab قال حدثني علاء بن يزيد الليثي al-laythi ثم الجندعي ثم الجندعي kaga nan sai ya kawo shi dan ya dada ƙara bayyana wato nasabar shi a ibn yazid
أن عبيد الله بن علي بن خيار daga cewa ubaidullah ibn adi ibn al-khiyar akhbarahu أن أن المقداد بن عمرو cewa miqdad ibn amr ibn al-aswad ibn amr نعم ibn al-aswad kaga shi yasa yace yayi dabdin sa نعم الكندي Ah, ba shi amr din kaga bai ce ibn al-aswad ba نعم ibn al-aswad ai huwa ibn al-aswad shi din ne ne tunda miqdad ibn al-aswad ko miqdad ibn amr da haka ake ce masa al-kindi نعم وكان حليفا لبني زهر wa kana halifan li bani zuhra ya kasance sun wanda ya kulla alƙawari ne ga banu zuhra banu zuhra dangin mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam amina bintu wahab وكان ممن شهد بدر yana daga cikin wanda ya halarci yakin badar مع رسول الله tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kada yake da doki ranar yakin badar
أنه قال cewa ya ce يا رسول الله ya rasulullah ka bani labari in na haɗu da wani mutum daga cikin kafirai ثم ذكر بمثل حديث الليث sannan ya, ya ambace shi da kwatankwacin hadisin lai kun ga nan sai ya kawo lafuzan don ya ishara ga a wane ne shi a al-miqdad ibn al-aswad ya ce wa kuma min bani zuhra wa kana min shahida badran ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Yanzu kaga ko wannan malaman malaman ma'rifatu sahaba sai su yi amfani da shi da wannan isnadin wai dan yanzu kamar sahab- ma- malaman hadisi su ce wane daga cikin sahabbai tarihinsa kaza ko kuma man shahida badr duk yana cikin isnadi duk yana cikin abin da suka rubuto da isnadi Eh, ba kawai littafan tarihi ne suke faɗa ba Eh, na'am cikin sanin a cikin sanad ɗaya duk ake ɗafin waɗannan ma'alumat yanzu kaga kamar a mu'jamul kabir na at-tabarani yanzu zai kawo maka masani zai fara da zai fara da sahabi sai ya faɗe shi sai ya kawo maka asani abin da ya zo a cikin wani sanad ba zai kawo maka hadisin ba kawai sai ya ce wani wa kana qad shahida badran ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shikenan iyakarsa kenan amma juz'i ne na hadisi to wannan kawai ke so ya dauka sai ya kawo maka dan ya tabbatar da wannan ma'aluma na'am
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم صاحب المسنة قال حدثنا أبو خالد أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأحمر حاء يا- يا- وأول السنة قال وحدثنا أبو قريب حدث أي أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني بن إبراهيم شين ابن راهوية عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضريف كو نعم كلاهما عن دكا نص سوسو بيو دوا دوا
أبو قريب
دا أبو خالد الأحمر دا أبو معاوية نعم عن العامش دا الأعمى سليمان بن مهران
عن أبي ذبيان عن أبي ظبيان أبي ظبيان من إدو ياتفي نار وتاد بنسل أبو ظبيان وعنين أبو ظبيان ولن يكرن هذا التنسيب حسين ابن نعم أبو ظبيان عن أسامة بن يزيد دقى أسامة بن زيد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ابن أبي شيبة وأن حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى يتي الله من الله صلى الله عليه وسلم يا تورا وجه عليه ونياجي وسلم فصبح السرية كما يدعو كسني شيني ولا بقى النبي صلى الله عليه وسلم في جيبا الغزوة شيني ولا السرية ولا يذكر صحابة آه، أبو ظبيان إن تعبد ابن حجر يجي مسا أبو أبو ظبيان هو حسين بن جندب حسين بن جندب آه، Hussein Bissam Hussein ابن جندب ابن الحارث الجنبي بفتح الجيم وسكون النون ثم موحدة أبو ظبيان هذا ظبيان يبقى ظبيان بفتح المعجمة وسكون الموحد الكوفي ثقة من الثانية مات سنة تسعين وقيل غير ذلك نعم
وصبحنا الحرقات من جحينة
نعم
وصبحنا الحرقات من جحينة
فسبحنا
الحرقات من الحرقات جحينة. نعم na zuwa da Allah in karanta wannan abin da na rubuta hayyun min biladil juhaina Eh, waɗansu wato dangi ne daga cikin mutanen ƙabilar juhaina muka sai sai muka yi musu asubanci na maulal huraka eh eh a abin nan wannan a, Muhammad ibn al-Ala ba A- a- a- afwan al-Ala ibn Abdurrahman eh Muhammad al-Ala ibn Abdurrahman maula al-Shuraka eh batnu min al-Juhayna min Juhayna ah na ƙoƙarin na wato lokacin nan da sauran kuruciya domin yi rubutun da fensir ɗauka idan ba zai haince mu ba yanzu hana na akwai wani malamin in ya ga ina karatun ƙur'ani ɗan gangani ya ce "Ah, abin mamaki ya ce da haka nake na gara ku rubutu da kan- gara ku rubutu da biro rubutu da fensir na hayyun min biladi juhaina na وأدركت رجلا fa adraktu rajulan yace sai na haɗu da wani mutum فقال لا إله إلا الله sai yace la ilaha illallah فطعنته فوقع في fa ta'antuhu sai na cike shi
فوقع في نفسي من ذلك sai wani a ina zuwa fauka fi nafsi min dalik sai wato a- a- a- abin ya wato ya so samu sai wan- sai- sai abin ya so samu rai sa- wato sakamakon wannan وذكرته للنبي صلى الله عليه sai na ambaci wannan al'amari ga annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فقال لا إله إلا الله وقتلته yanzu ya faɗi la ilaha illallah sannan ka kashe shi قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح ya ce ya rasulallah ya faɗa ne saboda jin tsoron makami
قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ya ce to da baka to da baka tsaga zuciyarsa ba hatta ta'alama hakka har ka sani a ƙala ha amla ya faɗe ta ne ko bai faɗa ba وما زال يكررها حتى bai gushe ba yana mim- yana maimaita wannan تمنيت أني hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin har sai da nayi burin a ce ina ma a ranar nan na musulunta tunda da a ranar nan ya musulunta duk abin da yayi Allah zai yafe masa saboda ganin girman abin da yayi innal islam yajubu ma kana qablahu
قال فقال سعد sai sa'ad ya ce وأنا والله لأقتله مسلم لا لأقتل مسلما la aqtulu muslim hatta yaqtuluhu أقتله ظلما Ah, wallahi ba zan kashe musulmi ba hatta yaqtuluhu zulbutain har sai usamata zulbutain ya kashe shi يعني أسامة yana nufin usamata bin zaid
قال li'annahu ah, li'annahu la yaqdimu ala la yaqdimu ala qatl muslim bayan abin da ya faru sai sa kun ga duk yakokin da aka yi na fitina usama bin shi gaba wanda ya faru tsakanin musulmi bayan wannan abin ya ce to shi ba zai kashe musulmi ba har sai usama ya kashe shi sa'ad ibn abi waqqas kenan a a sa'ad a ibn abi waqqas shine ya faɗi wannan
قال قال رجل ألم yace sai wani mutum yace alam yaqulillahu da Allah ya ce ba وقاتلوهم حتى لا تكون ku yaƙe su har sai fitina bata kasance ba kuma addini ga baki ɗayansa ya kasance na Allah فقال سعد sai ah, sai sa'ad yace بل قاتلنا حتى لا ai تكون mun yaƙin har fitina bata kasance ba وأنت أصحابك kai ku da kai da mutane da jama'arka قاتلوا kuna son ku yi yaƙi ne حتى تكون don fitinar ta kasance hawarijawa shine yanzu yakin da yanzu ai su sahabbai su ne suka yaki har sai zaman to babu fitina muku yanzu wanda ake ta cewa ai jihadi ai jihadi ai yaki dan fitina saboda haka in aka ce din sai ka ce suna cewa "Ah, yanzu ba suna nan ma sun canza addini ba sa ba ma sa son ai maganar jihadi ba sa maganar jihadi sun ce a canza addini to ba ba a maganar jihadi ba ne saboda ana magana ba ana maganar jihadin da ake abinda yakin da ake cewa jihadi ne amma ana yin sai dan a kawo fitina kuma ba saboda aka ba jihadin ba ne to kun ga wannan eh, da sa- ah, shi yasa Usama ya daga cikin waɗanda saboda wannan abin da ya faru gare shi kun ga yadda tasirin irin waɗannan mawaƙif suke tare da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am قال حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشام هشيم ابن بشير الواسطي قال اخبرنا حسين أخبرنا حسين حسين ابن عبد الرحمن كنا
قال حدثنا ابو ظبيان يجي حدثنا أبو ظبيان قال سمعت جي أسامة- حسين ابن آه، حسين ابن وابوك شو مثلا حسين ابن جندب كو؟ نعم
قال سمعت اسامه بن زيد يجي ناجي أسامة بن زيد بن حارث ابن حارثة يحدث yana karanta yana karanta rawar hadisi قال بعثنا رسول الله yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu ila al-huraqa zuwa ga huraqa gari ne min juhaina dangi ne daga cikin juhaina وصبحنا القوم sai muka yi musu sai muka yi wa mutanen asubanci فهزمناهم sai muka wato samu nasara a kansu muka karya su ولحقت انا ورجل من الانصار da ni da wani mutum daga cikin al'ansar sai muka riska muka cimma wani mutum منهم فلما daga cikinsu غشيناهم yayin da muka yayin da muka rufe shi قال لا اله الا sai ce la ilaha illallah فكف عنه الانصاري shi al'ansari sai ya kame وطعن- daga gabarinsa وطعنته به ni kuma sai na soke shi na cike shi da da- da- da- da mashi na حتى قتله har na kashe shi قال فلما قدمنا بلغ ذلك yayin da muka iso sai wannan abin ya kai ma manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam فقال لي يا sai ya ce ya usama أقتلته بعد أن aqtaltahu shin ka kashe shi bayan ba'da ma qala la ilaha illallah bayan ya riga ya ce la ilaha illallah قال قلت يا رسول sai na الله ce ya rasulullah إنما كان متعوضا ya faɗe ta ne yana mai neman fakewa قال فقال أقتلته بعد أن قال لا sai ya ce ya ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah قال فما زال يكررها bai gushe ba yana kar yana maimaita wannan kalma a gare ni حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك har sai da ne burin a ce ba da ban musulunta ba kafin wannan rana
قال حدثنا أحمد بن بن الحسن بن خراش na'am yace haddathana ahmad ibn hirash na'am ahmad ibn hirash بن حسن بن خراش ibn al-hasan ibn khirash قال حدثنا عمرو بن عاصم amr ibn asim ibn ubaidillah قال حدثنا مؤتمر ibn sulaiman mu'tamir ibn sulaiman قال سمعت أبي يحدث yace naji mahaifina yana karan yana yin hadisi أن خالدا أثبت أثبت جاء ابن أخي صفوان ابن محروق cewa Khalid al-Athbaj ibn akhi Safwan ibn Muhriz نعم حدث عن صفوان بن محروق yaro yana ya- ya- ya- ya ambaci hadisi daga Safwan ibn Muhriz أنه حدث shi kuma ya ambaci hadisi أن جندب cewa Jundab ibn Abdullah al-Bajali بجنينا فأتى إلى أص أص ابن سلام سلامة ya tura wajen ga As'as ibn Salama نعم زمن فتنة ابن زبير a lokacin fitinar Abdullah ibn Zubair shine lokacin wato da ya kama Makka aka tura masa sojojin a a Yazid dan Muawiya As'as ibn Salama آه، قال أبو أمر بن عبد البر في الاستئاب هو بصري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن حديثه مرسل وأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال البخاري في تاريخه حديثه مرسل وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين قال البخاري وكن- وغيره كنية أسأس أبو صفراء وهو تميمي بصري وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نذير نعم
فقال اجمع لي نفرا من إخوانك ya ce ka tara mun jama'a daga cikin 'yan uwanka حتى أحدثهم don in karanta don in- don ambata musu hadisi فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رسولا إليهم sai ya tura wani jakada ya zuwa gare su فلما اجتمعوا جاء جند yayin da suka haɗo sai jundub ya zo وعليه برنس أصفر yana sanye da burnus shine dukkan dukkan rigar da take kanta yana haɗa da wuya shine irin rigar morocco din an gane ta ita ake ce ma burnus
فقال تحدث asfar kuma wato mai abin nan mai- mai mai turin rawaya
فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به ya ce to ku yi zance da abin da kuka kasance kuna yin zance da shi حتى دار الحديث har sai da zancen ya kewayo فلما دار الحديث إليه yayin da hadisin ya kewayo zuwa gare shi حصر البرنس عن رأسه sai ya kwaye wato wannan hular rigar daga kansa
إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce inni ataitukum na zo muku wala uridu an ukhbirakum ba na zo muku dan na karanta dan na baku labari bane annabiyukum daga annabinku إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث Ah, ina zuwa Ah, wannan akwai iskala a cikin wannan ko tunda ya ce ah, ya ce a tara musu su don ya musu magana ko kuma ya ce la- wala uridu an ukhbirakum to shi yasa suke cewa la dinnan watakila za'ida ce Eh, ai wa uridu an ukhbirakum cewa kuma labarin hadith din da ya ce wala a- a- a- a- labarin da yake so ya musu magana a kai shine labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna daga musulmi إلى قوم ya zuwa ga waɗansu mutane mushrikai وإنهم التقوا sai suka haɗu kuma sun yi arangama sun haɗu فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين ah, to mutum da sai sai mutum mutum cikin mushrikai idan ya so sai ya nufi mutum daga cikin musulmi da yake nufi ga- da yake nufin zuwa waje da yake nufin sa قصد له a minal musulmi na ƙasa da lahu faƙa da lahu sai ya fuskance shi ya kashe shi وإن رجلا من المسلمين قصد غفلة sai wani mutum daga cikin musulmi ya fuskanci lokacin da ya da wato ya ya gafaltu ya gafala ya shagala وكنا قال وكنا نحدث أنه nuhaddathu mun kasance ana ba mu labari cewa usamatu bin zaid ne فلما رفع عليه yayin da ya daga takobi a kansa قال لا إله sai ya ce la ilaha illallah فقتله sai ya kashe shi وجاء البشير إلى sai wanda yake zuwa ya ba da labarin nasara kusan an yi akwai a- in an gama yaƙi to kafin runduna ta iso sai a samu wani ya yi gaba don ya je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam labarin an ci nasara shi ne ake ce masa albashir
فسأله فأخبره sai ya tambaye shi حتى sai ya ba shi labari حتى أخبره خبر الرجل har ya ba shi labarin lab- har ya ba shi labarin wannan mutumin كيف سأل kaifa sana'a ya ya kasance ya aikata فدعاه فسأله sai ya kira shi ya tambaye shi فقال لم قتلته ya ce me yasa ka kashe shi قال يا رسول الله أو ya ce ya rasulallah ya manzan Allah auja a fil musulmi ya yi rauni wato ya ɗanɗana ma musulmi rauni وقتل فلانا ya فلانا kashe wani da wani وسمى له نفرا ya ambata masa wata jama'a annafar su ne daga uku zuwa goma
إني حملت عليه ni kuma sai na ɗauki sai na ɗauki a kansa قال لا إله إلا الله yayin da ya ga takobi sai ya ce la ilaha illallah قال رسول الله صلى الله sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce عليه وسلم قتلته ya ce kuma ka kashe shi قال نعم ya ce eh قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم to yaya za ka yi da la ilaha illallah idan ta zo ranar alkiyama
قال يا رسول الله استغفر ya ce ya rasulallah ne ma mun gafara قال وكيف تصنع بلا إله ya ce to ya za ka yi da la ilaha illallah idan ta zo ranar alkiyama قال فجعل لا يزيده
sai ya haɗu ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙara masa baya ƙara komai a gare shi face على أن يقول ya faɗa ya face ya- yana faɗi yaya za ka yi da la ilaha illallah idan ta zo ranar alkiyama Na. Ah. to sai wannan wa amma ka- a, malamai sun ce to yanzu hadisan ba su riwayar cewar shin an biya an an ce ma usama yi kafara ko ba a ce masa yi kafara ba kuma an biya diya ko ba a biya diya ba to shi yasa sai nan nawawi ya ce wa amma kaunuhu sallallahu alaihi wasallam lam yujib ala usama qisasan wala diya wala kafara faqad yustadallu bihi li isqat al jami' lakin al kafara wajib wal qisas saqitun bi shubha fa innahu dhannahu kafir فإنه ظنه كافرا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلما وفي وجوب الدية قولان للشافعي وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور بل هي على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرا معسرا بها فأخرت إلى يساره نعم to batun riwayar ta yi shiru a kan cewa ko an biya diya ko an wajabta masa kafara da kuma batun kisas tunda dai wannan katilul amdi ammal kisas zai fadi kaka ko saboda shubha tunda ba za a ce a yayi ganganci ba tunda akwai shubha a ciki sau da batun kisas bai taso ba amma babu kiyas akwai kisas akwai diya to rashin ambato bai nuna kan cewa rashin yiwuwa ba rashin akwa ba musamman muka hada da hadithin Khalid cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diya yayin da Khalid ya kashe su sau da haka wannan ma za a dauka kan cewa an biya diya din sai dai watakila daga daga baitul mal ne ko za a iya biya daga baitul mal tunda a a dama wannan hali ne wanda yake idan asaba ba su da shi za a biya za a iya biya baitul mal za ta biya amma kafara rashin umarni da ita anan wajen bai nuna bayan umarni da ita ba domin ya halatta a yi jinkirin bayani ya zuwa ga lokacin ya zuwa ga lokacin da ake bukata ko kuma ta yi a lokacin ayar kafara ba ta sauka ba cewa ya sani to shi dai nawa wina abin da yake cewa domin ya ce ita kafara ai alattarahi ba alalfawar ba ce ya halatta a yi jinkirin abin da ta na to alhamdulillah mun karanta fasali daya to akwai tambaya alaikum assalam ka yi tambayar kasuwanci muna karatun hajjifan to ina jin ka ba a faɗi kasuwancin da ake
wala yawanci duk wannan duk wannan network business ne hanya ce ta cuta waɗansu sun dace da shari'a waɗansu ba su dace ba amma hatta waɗanda suka dace da shari'a akwai garari a ciki na cewar sau da yawa hanya ce ta cuta su kwanaki da ruwan jiya yake gaya bayan juma'a zai kawo mun takardu na waɗanda efcc suka kawo saboda sun tattara mutane sun ci wato hanya ce wanda yake za a ba ma mutane waɗanda ba a san su majulai su rinka tara kuɗaɗe masu yawa daga hannun mutane bayan kuma ba su da wani abu babu wanda yake kula da abin da suke yanzu kaga banki da aka ba su damar tattara kuɗin mutane kullum ana bincika su ana duba abubuwan da suke suna da insurance amma wannan suna kasar kuɗi amma babu wanda yake kula da akwai garari akwai haɗari kuma sau da yawan su yawanci hanyoyi ne kawai da aka rike cin mutane ba tare da haƙƙi ba domin